التخيير shine tahayyiri kenan نعم
wani ya irin cikin abubuwan da makaranta guda uku cewa shi hukunci imma ya zama amru ne ko na harin ne ko tahayyiru ne to mun gama da can amru da matsalolinsa wajen guda takwas da muka yi sannan mun yi magana na hayi shi ma mun yi matsalolinsa wajen guda uku sannan yanzu kuma za mu zo mai tahayyiri kuma
نعم ba da zaɓi akan abu نعم تخير لفظ لا يدلنا على تسوية للطرفين فاقلا كفر ما سافر والصيام وقصره الصلاة والإتمام جمهورنا صيامه يفضل والقصر للإتمام حقا أفضل نعم تخير ل... نعم تخير kaga tahayyiru lafzin نعم
zaɓin lafazi نعم lafazi ya zo ya zo da tahayyiri cewa kai kaza ko kai kaza daina fi'ilin wa tarki kenan cewa kai aikata ko ka bari a ce an baka zaɓi نعم لا يدلنا على تسوية baya shirye da mu a jika cewa wannan abun akwai daidaitawa ne da للطرفين tsakanin yin da bara duk lokacin da aka ce an baka zaɓin kai wani abu to ba yana nuna maka cewa a'a wannan zaɓin ya nuna maka cewa da yinsa da barinsa duk ɗaya bane نعم ba فاقلا cewa an baka tahayyuri ba akila ka hankalci wannan Na'am. Ka ɗabura man safara ka fi ɗaya man safara ina misali yake kamar cin wanda ya tafiya wasu ya wasu yami.
da kuma yin azumin sa Na'am.
kaga ya faɗa cewa duk mutumin da ya zo zai tafiya ai ya halatta gare shi ya iya yin azumi ko kuma ya iya bari amma ya ce wa an tafi mu hayar lakum kaga ai ya nuna kenan cewa da yin azumin da wannan to wancan da ya tahiri ya baka ko wa man kana minkum maridan fa wa karin aida tun min ayyamin ara'i ko kaga wancan da ya magana yuri Allah bikum bisa Allah bikum usra al tukmin ita hajja da karshe abin abin ne faɗa kaga dai a can wani wani zango ya ce maka wa an tafi mu hayar lakum to kaga wannan tahirin da aka baka da kayi da kaka yi ba kuma ya nuna cewa yin da barin duk ɗaya bane a'a kai azumin ya fi maka duk da cewa an baka tahirin kaga a shekenan bai nuna tafiya kenan tsakani ba kaga duk lokacin da aka zo aka baka zaɓi a cikin wani abu za ka ga wani ya fi wani a ciki ba wai lalle a yana nuna cewa a'a kuma daidai yake ba yawa Wa kasar his haka salata na da kuma yin kasar da sallah wale da kimami.
kuma cikawa shi ma an ba mutum zaɓi idan ya tafiya ko ya sallah ko ya cika amma kuma yin kasar ya fi masa
Na'am. jo- shi ma wannan kaga tahiri ne aka ba shi amma kuma yin kasar shi kuma shi ne Jumhuruna jamhurin mu siyamahu yufaddilu.
suna azumin azumi a cikin wanda ya tafiya dinnan ayyukan duk suna fifita a cikin haƙƙin wanda ya tafiya a sun ce azumi ya ko Na'am. Wal kasru haka na kasar shi ma ya fi lal itimamu amma ban da cikawa haqqan hakan da afdal.
gaskiya wa kasar abdul Na'am.
kasar shi ne mafi bici hakan da gaskiya lal ismam ba ismami ba duk da shi Na'am.
an ce an baka wannan zaɓi da wannan amma kuma ɗaya ya fi ɗaya haka shi kenan duk lokacin da aka baka zaɓi ba ana nufin maka wai daidai wa daidai suke ba
Na'am wal abdu.
Mhm. wani mar'atu wani musafiru Na'am.
fi jum'atin muhayyar Na'am.
bawa da mace da matafiyi duk muhayyarun ne muhayyarun ne fi jum'atin an ba su zaɓi a cikin juma'a da zuhura da kuma su yi azhar in sun gara ma su yi azhar in kuma sun gara ma su yi sallar azhar duk waɗannan an ba su zaɓi Na'am.
amma kuma duk da haka su yi sallar juma'a ya fi musu juma'a Na'am.
wajen su ya fi juma'a ta wajen lulukun kowane Na'am. Falata sohu hujjatu tasawi.
saboda haka ashe hujjiyar nan ta daidaita ba ta inganta
Na'am bima ala ai da takhayyur.
lafazi wannan da dalla yake shirya dallar rawi mai rawi yake shirya wa ala tahayyul Na'am.
ta saki duk wani Na'am.
abu da aka zo aka ce an yi to ashe wannan abin da aka riga aka faɗa lafazi kawai ba zai shirya maka da cewa wannan abin daidai suke ba
Na'am.
dole zai zama akwai wani lafazi watakila wanda zai zai nuna cewa a wannan ɗayan ya fi ɗaya
Na'am.
yaron da aka baka ba a nuna maka cewa a ya nuna wannan bane ومن يرى المندوب wanda yake ganin mandubi في الأمور في ma'amuri الأمور bihi yana ganin duk inda aka ce mandubi to shine wanda an yi horo da shi shi ai kira mandubi نعم amma ma'amuri bihi kaga ko a cikin wanda haddi in za a faɗi na wanda abin da yake mandubi a kaga cewa ake an horo da shi amma min gairar jazmi shi ne abin da ake kira da mandubi ma'amurin bihi amma min gairar jazmi shi kuma wajibi zai zama ma'amurin bihi amma jazmi abin da ake faɗa kenan to kaga duk wanda ya ga cewa abin da ake nufi da haddin ma a mandubi shine ma'amurin bihi wanda aka horo da shi manhiyun anhu kuma shi kuma kishiyarsa kenan shi kuma an ce makaruhi shi kuma ana nufin manhi anhu wanda aka hana to duk wanda ya zo ya dauki har wannan haddin guda biyu a matsayin haddi to fanta biyu ka faɗaka ya husu bil ibahatu tahayyira نعم shi kuma yana nufin idan an ce tahayyiri to ana nufin ibaha ke na'am duk wanda ya dauki wannan abu cewa da shi ne zai haddi su cewa an ce mandubi ana nufin mamurin biki shine mandubi in an ce maniyin ano shine makaru to shi wanda ya dauki wannan to ko ya dauki cewa kuma idan an ce mu- tahayyiri ne wannan abu akwai dai da da ke tafi a ce ibaha ne na'am wannan sai a ce wannan abun musabi na'am نعم نعم تخييرا shine yahusu bil ibahati tahayyira نعم ya ce banci tahayyiri bil ibahati da ibaha نعم duk wanda ya wancan haddin to wannan haddin shi ma ya hada haddin shi نعم واختلفوا أهل نعم kaga shi kenan tahayyirin da ake magana ba wai ana nuna cewa a daidaita taswiya ne tsakanin abu guda biyu ba a ana nufin tahayyirin ibaha kawai ake nufi yauwa abin nan duk kowanne daga ciki ya halatta da wannan da wannan duk ya halatta amma ba an ce maka a'a wai daidai suke a wajen yin su ba dole za a samu wani daya ko wani daya na'am نعم نعم واختلفوا أهل malamai sun malamai sun saba hal hiya hukumun أو نعم bisa da shari'i kuma sun saba a bisa cewa shi hukuncin tahayyiri din nan wai shi hukunci ne bidra da aka san shi da shari'i da Shar'i.
shari'a أو أقليهم ko kuma hukunci ne a kali awa kali hukumin Hukumi.
ko kuma hukunci ne a kali sabitin wanda yake matabbaci نعم wani suka ce a wajen su suka ce idan misali aka zo aka ce wannan abun a- akwai ibaha ko kuma akwai tahayyiri to a wajen su imma ya kasance hukuman shar'iyya ne ko kuma hukuman aqaliyan sabitan bil bara'atul aqaliyya نعم bil bara'atul asliya abinda ake nufi kenan na'am in dai an ce wannan abun ibaha ne Mm.
to malamai sun saba imma ya zama hukuncin shar'i ne akwai wani hukunci wanda ya zo ya nuna cewa iya hakika abin nan ibaha ne ta fuskar tahayyi yake ko kai kaza ko kai kaza to ya nuna cewa wannan abin tahayyi ne ko kuma wani abin za ka ga cewa a'a hukunci ne ba kaga wannan hukunci shar'i kenan ko kuma hukunci ne a kali ma'ana hukunci a kali abin nan ya riga ya taho tun tun tun dama can ana yin abin nan haka yake wataƙila ba tun lokacin jahiliya yanzu kuma da aka zo lokacin shari'a sai zama da cewa ba a yi wata magana a cikin sa ba da za ta fito kurkuru ta ce wannan abin kada a daina shi ba sai aka ci gaba da yin sa Na.
ya zama bara'atul asliya kenan na'am to wannan bara'atul asliya dan kaga kenan ya zama hukunci ne a kali kenan ba hukunci ne shari'i ba na'am yauwa domin wata hukunci ne shari'a ta fito kurkuru ta fito Na- faɗi da shi.
na yi magana wannan ku a'a kamar da shari'a shirin da dai kamar ta halatta shi ne kenan to da haka abin ya zarce a bisa wannan abu na'am to da haka sai ya zama da cewa to to shine malamai suka saba cewa shi duk inda aka ce an sami shi ah, ibaha to in ma dai ya zama ko hukuncin shari'a shar'i ne ko kuma hukunci a gari wanda shi ake kira bara'atul asliya Mm.
نعم
to yan bani Alhamdulillah.
bani وينبني alaihi ma masailu نعم mas'aloli da dama suna ginuwa akan waɗannan magana guda biyu cewa نعم shi sabanin nan na cewa shi ibaha hukuncin shar'i ne ko kuma hukunci a gari Mm.
نعم ويوجد بعضها سيدخل ba'alin waɗannan zai shigo fil kiyasa cikin kiyasi can babin kiyasi idan mun zo za mu kawo wannan khilafa za mu kawo masaloli da dama akan waɗannan abubuwan Na'am.
za mu magana su Mm. Mhm.
نعم نعم على- نعم مسألة mas'ala kenan نعم دلالة المندوق فيما أُلِّقَ حكم به أربعة فحقق نعم إذ لفظه نفس جلاء أو أو مجمل أو, أو مجمل أو ظاهر رجح أو م- أو م- أو مؤول eh نعم نعم دلالة المندوق kaga dilalan nan gama doki فيما أُلِّقَ حكم a cikin به bima ulaka hukumin bihi a cikin abin da aka rataye hukunci da shi أربعة in ba kuma ta ba akwai wannan bidiyon da muka yi نعم wanda ya nuna mana tun daga farkon asalin nakali نعم yadda ya taho cewa zai zama sihatu sanadi ne a yana mana da sharadi guda hudu sihatu sanadi itilahu dalalati muslimin hukumi da rajiyo jami'a ma aran lahu a rashin itilahu dalalati muka ce abubuwan nan sun kasu shi uku akwai kaula akwai fi'ila akwai takariru نعم a kan karkashin kaula akwai manduki da mafumi نعم karkashin manduki muka ce alhukumu akwai muta'alliqul hukumi kuma نعم to wannan shi yake magana shi a karkashin hukumu shi ma mun yi magana sai muka ce akwai fi'ilu wanda shine mahkumun bihi ko kuma fa'ili shine mahkumun alai نعم karkashin mahkumun bihi mun ce ya kasu kashi biyu akwai mata adda bihi akwai kuma mata adda fihi ya zama zarfiya kenan Na'am.
نعم to karkashin sa kuma wannan karkashin hukum kuma idan kuma koma man dukin nan akwai muta'alliqul hukumi نعم to muta'alliqul hukumi din nan shine abin da zai zai maka magana shi kuma shine ya kasu kashi hudun nan muta'alliqul hukumin nan shi zaka ji ya ce dilayatul manduki Mm.
fi ma ulliqal hukumu a cikin abin da aka rataya hukumin bihi arba'atun akwai abubuwa guda hudu fima ulika bihi hukumu abinda aka rataye hukunci da shi wato dilatul banduki ne amma a cikin mutu alliqul hukum shi ba hukuncin yake magana ba yana rataye abinda yana magana ne akan abinda hukuncin ya rataye da shi an gane ko to a kansa eh idan misali an yi manduki an faɗi magana to magana nan za ta nuna hukunci kai tsaye ko kuma ta nuna abin da ya zama hukuncin yara ta shi to shi ne mun magana zancen hukuncin mun gama muna magana yanzu kuma muta'alliqul hukumin ne wanda yana ta da hukunci shi ne abin da muke magana to shi wannan ma- abubuwan in ma ya zama abubuwa ne ga sunan sun yi magana iz labluhu nasu in ma ya zama nasi ne jala Lan- nasi kamar yadda zamu zo a magana sa shine abin da lafazin sa yake ka zo da lafazi guda daya Na'am.
amma yana zai iya ihtimalin ma'ana guda biyu ka zo misali da lafazi guda daya amma lafazin nan afwan kai ka zo da lafazi guda daya amma lafazin nan guda daya ma'ana daya take yake nufi babu wani waje inda zai kauce baya ihtimalin komai abin nan da ka faɗa a fassarar sa haka yake a ma'anarsa babu wani magana da zai ci. wannan shi ake kira nasi shine kashi ɗaya kenan awu mujmalu akwai mujmali shi kuma shi kuma yana iya kazo da lafazi guda daya zai iya yin ma'ana guda biyu amma a cikin ma'anan nan akwai rajiha wadda ta farin jahi to idan ya zama da cewa a ciki an samu wadda ta farin jahi to za mu yi magana idan kuka zo da lafazi guda daya yana da ma'ana guda biyu amma kuma kowanne zai iya yin nan zai iya yin nan babu wani rajihi tsakanin su shi ai kira mujmali za ka zo da nansi amma matsakin nan da ka faɗa ya zama da cewa wannan abin ya lafazin nan da ka faɗa zai iya yin ma'ana guda biyu kuma duk ma'anan nan babu wani wanda ya rinjaya a ciki cewa a kaza yake nufi ko kaza yake nufi ko ina zai iya yi to sai a ce wannan mu- mujmali ne in ko an ce mujmali ne shine magana zancen gairu mutalahi dilala kenan ya zama dilala abin da yake shirawa ba ta ba a bayyana take ba ya zama mujmali zai iya yin nan zai kuma iya yin nan shi a kira mujmali kenan a lafazin to kowanne sai mun dube shi mun ga yaya yake
awu zahirun ko kuma zahiri shi kuma lafazi ne wanda zai iya hitla- zai iya ihtimalin ma'ana guda biyu amma kuma akwai raji amma rajihin kuma ya zama ta jihar lafazin za ka iya gane raji ta jihar lafazin daga lafazin da aka faɗa ɗin zai iya ihtimalin ma'ana guda biyu amma kuma daga lafazin za ka iya gane wannan shi ne raji shine awu zahirun shi ne zahiri kenan iyakacinsa kenan shi ne jiha Na'am.
wanda aka rinjayar da shi eh a dai na'am to aw ma'awwalu ko Aw kuma a ma'awwalu.
wanda yake mai mai tawili shi kuma wannan shi ma ma'anarsa haka yake ya zo da lafazi zai yi timalan abubuwa guda biyu ma'ana guda biyu lafazin kuma sannan zaka iya samun rajihi amma rajihin ba da laka- daga lafazin zaka same shi ba wani abu ne can ya zo munfasilin ya zo rinjayar da shi ko a can gaban aya ce a ce can gaba ko wani abu da ya zo ya sa ya zai wannan ba da shi daga kundarin lafazin ka iya gane wannan abu ba to shi kuma wannan shi ake kira mu'awwal eh to waɗannan su ne guda hudu wanda za mu yi magana a cikin waɗannan abubuwa
na'am alhamdulillah alhamdulillah Eh,